أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بها كبركة مدساتها a wannan masallaci mai tara albarka masjid Uthman bin Affan don ci gaba da karatunmu na Umdatul Fiqh wallafawa al-Muwaffiquddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na 68 a cikin karatun wannan littafi muna 26 ga watan Shawwal hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu a kanan da bature shidda. idan ba a manta ba sati da ya gabata mun shiga babi wanda yake mana bayani akan siyi da sayarwa mala ya mana bayani akan ma'anar saya da sayarwa yake cewa shine mu'awadatul mali bil mali muka kawo ta'rifin malumai yanda malumai suka ƙara akan wannan ta'rifi wanda malum ya kawo shine canzan dukiya da dukiya amma dai a bisa kan mallaka ta har abada wannan shi ake kira da ciniki mala ya kawo mana bayani akan wa'ansu abubuwa wanda bai dace ba a saya ko a saida su karatun da muka yi yau kuma malam zai mana cikon bayani akan abubuwan da ko irin nau'i'ika na cinikayya wanda addini wanda ya haramta zai kawo mana wa'ansu wa'ansu kuma malam wa'ansu kuma zamu zamu yi dadi akan sa insha Allah malaiki cewa faslun wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil mulamasati wa huwa wa hiya an yaqula ayya thawbin lamastahu fa huwa laka bi kadha wa anil munabazati wa hiya an yaqula wa hiya an yaqula ayya thawbin nabaztahu ilayya fa huwa alayya bi kadha wa ala bai'il hasati wa huwa an yaqula irmi hadhihi al hasata فأي ثوب وضعت عليه فهو عليك بكذا أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا وعن بيع الرجل على بيع أخيه وعن بيع حاضر لباد وأن يكون له سمسار وعن النجس وأن وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه malai ce wannan fasli ne wanda zai mana bayani ko cikon bayani akan irin nau'i'ika na cinikayya wanda shari'a ta haramta mana ma'aiwatar da su malai ke cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama anil mulamasa haka manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan cinikin shafaffeniya shine mutun ya dawa yayin malai zai mana bayani yace wahiya an ya kula shi ne mutum ya ce ayya sobin lamastahu duk irin tuhar da ka taba ko duk irin kayan kasuwar da ka taba fahuwa laka bi kaza wannan zan sayar maka da shi a kaza wa anil munabaza haka manza Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan cinikayya na jeheheniya mutum ya dauki wani abu ya jewa ya ce kaza ne wahiya an ya kula ya ce shi ne mutum ya ce ayya sobin da bastahu ilayya fahuwa alayya bi kaza duk irin nau'in tuhar da ka jeho mini ko irin kayan kasuwar da ka jeho mini to na saye shi akan kaza mala ya ce wa an bai'il hasadi haka manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan akan akan ciniki na tsafuwa shine wahi wa huwa an yaqula shine mutun yace irmi hadhihi alhasad kaga wannan tsafuwar dauka ka jefa ta fa ayya thawbin waqata alayhi duk irin tufar da ta hada ko kayan kasuwar da ta hadawa nasida maka fa huwa alayka bi kaza nasida maka shi akan kaza aw bi'tuka ma tablu wa hadhihi alhasad min hadhihi alard idha ramaitaha bi kaza ko kuma nasida maka wannan yankin ko wannan kasar tawa idan ka jeho wannan tsakuwar daga nan zuwa inda ta tsaya daga inda muke zuwa inda ta tsaya duka hili na ne na sida maka shi akan kaza wa albai'in rajuli albai'i ala bai'i akhihi ko kuma mutum yayi yayi ciniki ko ya sayar akan saidawar da aka yi wa dan uwanci zamu yi bayani akan haka wa albai'i hadirin libadin ko kuma a dan gari ya sayi kaya a wurin bakauye wa huwa an yakuna lahu simsarun shi wannan mutumin mazaunin gari ya kasance shine dillalin wannan mutumin karkara wanda ya kawo kayan shi cikin gari bala yake cewa wa anin najashi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan cirikin najashu wa huwa an yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha shine wani yazo ya dada wa kayan saidawa ya dada musu kuɗi alhalin shi bai da niyyar saya dan ya rudar da wanda zai saya a ƙara kuɗi a sayar da ita shine ake kira da annajashu yace wa albai'atayn fi bai'atin ko kuma ciniki daya a cikin ciniki biyu a sayar da abu a ƙara sayar da shi ko kuma a sai da abu da farashi guda biyu a watse ba tare da an tabbatar ba wani farashi aka zamna a kan shi mala ya ce misalin bai'atai nufi bai'atin wa huwa an ya kula shi ne mai saya zai ce bai'tuka ko mai saidawa zai ce bai'tuka hada bi asharati sihayin na saida maka wannan kayan kasuwar tawa da dinare ko jikka 20 amma dai ko dinare 20 wanda suke dinare 10 wanda suke ingantattu masu kyau yace au 20 mukassaratan ko kuma na saida maka akan dinare 20 amma dai wanda suke karyayyu wanda ba masu kyau ba au ya kula ko kuma yace bi'tuka hada ala an tabi'ani hada au tashtari minni hada zan saida maka wannan abin kayan kasuwar tawa akan bisa sharadin kai ma ka saida mana abin da gare ka wanda nake so a hannunka yadda zamu zo zamu yi bayani akan mas'ala ta bai'atain fi bai'atin wahida wa qala mala yake cewa dalilanmu akan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa la talaqaw sal'a kadda ku kadda ku tarbi kayan kasuwa na mutanen karkara idan sun shigo birni hatta yuhbatu biha al-aswaq har sai an sabkar da su a cikin kasuwanni wa qala yake cewa ko man ishtara ta'ama duk wanda ya sayi kayan abinci fala yabi'ahu hatta yastawfiyahu kadda ya sayar da wannan kayan abinci abincin ga wani wanda yake bukata har sai ya amshi kayan shi a hannun shi saboda a cikin wannan matsalar da kwai matsala guda biyu ta garar wanda suke biyo baya shi ya shari'a ta haramta duk abin da ka saya ka amshi kayanka ka tabbatar e shi ne wanda ka saya ko kuma a yaunin shi ko kuma awon shi haka ne sannan idan ka amshi kayanka sannan kai kuma ka saida wanda ka gani za ka iya saidawa wannan shi ne karatun wannan fasali wanda mala ya kawo shi ne idan muka ne bi ɗauka duka bayanin da mala yake mana a wannan fasalin cikon bayani ne akan karatun da muka yi wancan sati na wa'ansu nau'i'ika na ciniki wanda shari'a ta haramta mu aiwatar da su a cikin mu'amalar mu ta yau da gobe shi ne mala yake bayyana mana wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil mulamasa manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan akan ciniki wanda ake ake yi na shahiheniya shi ne mutum wahuwa an ya kula wahiya an ya kula shi ne mai saidawa zai ce an yi sobin lamastahu fahuwa laka kada duk irin tuhar da ka taba ko duk irin kayan kasuwar da ka taba to na saida maka shi akan kaza kurum sai ya juya ya dawa shi ne san ba farashin kayayyakin ba takan ya ce mai zan saida maka duk abin da ka taba a cikin wannan shagon nawa jikka zan saida maka shi sai ya taba abin da bai kai dala ɗari ba kaga wa aka cuta kaga da kwai garar da kwai jihada a cikin wannan al'amarin shi kuma duk kasuwar da da kwai rudu a cikinta kasuwa ce wanda aka haramta maka haramun ne katsan ka yi ta ya ce maka duk abin da ka taba a shawar nan nasi da maka shi jika goma a cikin da kwai kayan jika ɗari sai ya taba kayan jika ɗari kayan kai an wada a kanka shi san ya manza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya haramta irin wannan cinikin da kwai riwaya wadda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da ita hadisi na Abu Huraira yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil mulamasa manza Allah bi tsira da aminci Allah manza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan ciniki wanda yake na shahideniya ka shafa ka ce duk abin da ka shafa a duk abin da ka taba a cikin wannan shagon to tabbas na tsira maka shi akan kaza to wannan haramun ne kaza a na gani ina so inna malbai'u anil taradi shi kasuwa akan yarda ake yin ta na gani kazanka ya burge ni wani ina so ka saida mini ko da amma na saidawa ne wani abin nan nawa yake kaza yake na yarda na amince na dauki kuɗi na baka a lokacin nan ina da yancin in warware cinikin nan ko kuma in zartar da wannan cinikin ma dama muna wannan wuri wanda muka yi ciniki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa kuma idan da kai wani sharadi da aka yi shi ma sharadin idan an tabbatar da shi idan aka warware to ina da in ce in yi fasa in warware wannan ciniki in ce a na ba sa ban na saya yace na biyu kuma wannan dukkan shi malamai sun yi ittifaqi akan wannan mas'alar ba wani malami wanda yi sabani akan bai'ul mulamasa a ko wani yayi tawili akan shi idan ka koma cikin bidayatul mujtahid ta ibn rushd juz'i na bakwai ya kawo dogon bayani akan ijma'in malamai kan wannan mas'ala ta haramcin hali ko hali akan akan ciniki wanda yake na shahihiniya mala yake cewa wa anil munabaza haka manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan ciniki na jehihiniya in jeho maka abu in ce duk abin da na jeho maka a cikin wannan shagon idan ka tabe gurum na sila maka shi akan kasa shi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya haramta haka shi ne ma da ya zai fassara mana almunabaza yake cewa hiya an ya kula an yi sobin na baltahu ilayya fa huwa alayya bi kaza duk tuhar da ka je mini na tabe to zan saye ta akan kaza kurum sai ya juya ya janyo wani abu ya je hame abin nan jikka ake sai da shi sai ya ce shi kuma duk abin da ka je wani zan baka jikka biyar kaga waye faɗi shi kuma kullun shari'a ta addinin musulunci tana umurtar mu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil bai dacewa wani shashi ya zo ya ci duke shashi akan wohi akan shashanci akan zalunci ci sanya wajibi ne ya kasance da kun yarda a wurin kasuwanci ta sanya duk da kasancewar da akwai matsala wadda malamai suke kai suke kai kawo suke bayani akan ta suke cewa albayu mabniyun anil mukayasa ai kasuwanci an dora shi ne akan wayo kai mai saya ya kasance kana da wayo kai wanda a saida ma ya kasance kana da wayo ana mumatsala kai wannan abin nawa ne kai jikka ne a banda sayin shi jikka kai ma ka diba mana kana mumatsala ana wayo shi yana nema ya za ya hau ya hau ya samu riba akan ka kai kana nema ya za ka samu rangwame akan wannan kayan haka wannan shine ciniki ayi a yarda kuma a watse kowa ya yarda akan abin da aka yi shi ne ke bayyana mana anil munabaza lalle munabaza ita ma ka jewa mini wani abu ka ce mini duk abin da na jeho maka na saida maka shi akan kaza ko duk abin da ka jeho mini na saida maka ko na saye shi akan kaza ya jewa maka ka amsa wannan shi ma haramun ne kadan ba wani sabani wanda aka samu bangaren malamai kamar yadda malamai suka kawo idan ka koma asharul kabir cikin bidayatul mujahid dukkan su zaka samu malamai sun yi bayani akan lalle haramun ne kadan irin wannan cinikayya kuma dalili wannan hadisi riwaya ta imamul bukhari da muslim da muka kawo wadda abu huraira ya hutar da ita wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama adil mulamasa wal munabaza manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan ciniki na jehehe na jeheheniya ko kuma na shaheheniya kuma da kai dadi akan shi shine wa an bai'il asata da kai riwaya wadda tazo kuma da ciniki wanda yake na tsakuwa kurun in je wa tsakuwa duk abinda ko in je wa wani abu duk abinda ya taba akan kayan nasi saye shi akan kaza wannan shi ma haramun ne kaza da kwai bayani wanda riwaya ta abi sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari ya hutar da ita wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle yayi hani akan munabaza shine yake bayyanawa ma'anan munabaza tarhu ar-rajulu thawbahu bil bai'i ila rajulin qabla an yuqallibahu aw yunzira aw yanzura ilayhi yace shine wani jefawa kayan shi ya shafa munabaza ya ce mutum ya jefa kayan shi ya ce maka duk abinda na jefa maka na saida maka shi akan kaza kamun mutum ya tantance ya bude wannan kayan ya ga menene a ciki a yanayin shi yake kurum za a ce maka duk abinda na jefa maka kaza ne wannan shine bayani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan ma'ana al-munabaza yake cewa wa naha anil mulamasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan ciniki na shahiheniya yake cewa wal mulamasa lamsu sobi la yanzu ilayhi shine mutun ya taba tuha ba tare da yayi dubi ba akan wannan tuha ba ka shafa kurma alinye maka ido a ce duk abin da ka shafa a cikin shagon nan naka ne akan kaza ko na tsida maka akan kaza kurmin shafa ya ya tabo ya shahi wani abu ya janyo ya ce shi kenan kaza ne shi kuma wannan al'amarin kaza ake sida shi a kasuwa kai kuma ka kun riga ya kun yarjejeniya akan kaza za ka wada kana nema ya za a yi ka ci kan shi shi ma yana nema ya za a yi ka shago abin da bai kai haka ba wannan duka da kwai garar a cikin shi malamai ko addini ya riga ya haramta haka ya ce wa na wa an bai ilhasati haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan ciniki wanda ake na tsakuwa bai'ul hasad shine wa huwa an yaqula shine shi mai kaya zai ce maka irmi hadhihi alhasata fa ayyi thawbin waqata alayhi fa huwa alayka bi kaza yace me ga tsakuwa nan ko ga dan bulun nan ka samu ka jewa in ka jewa duk abinda kayan duk abinda wannan tsakuwar ta taba a cikin wannan shagon to na sida maka shi akan kaza shi kuma he haka ya jewa idan ya jewa me ake cewa allazin tajiri in ya abin ya kasance ko a ci mai yawa ko a ci kaga wannan bai da bambanci da tambula shi sanya addini ya haramta maka haka duk abin da baka san ba miye makomar shi ba to haramun ne kaɗan ka yi saye da sayarwa a kan shi ko ka kasance baka san makomar shi ba ko kuma kana da jahala a kan shi shi ne yake cewa aubi'tuka siga ta biyu na daga bai'ul hasad yace aubi'tuka ma tablugu hadhihi al-hasad min hadhihi al-ard idha ramaytaha bi kada misalin yazo yana da yana da hili ne yana da kare ko yana da wani gandu ne yace to wannan ka dauki dutse ko ka dauki tsakuwa ka jewa inda tsakuwar ka inda ta tsaya to daga nan daga inda muke zuwa can dukkan shi na sida maka akan kaza to kaga wannan kuma ya danganci da iya karhinka he ka ware karhinka ka jefa to kaga ni abu ne wanda kai baka sani ba ka aje lokacin da zaka jefa iska ta yi baya baya da tsakuwar taka ko kuma a'a a samu ka gaza daukan elan ka jefa mai kyau kaga ni kai kana nema ka ci ka ci da yawa akan dan uwanka shi ma yana nema ya zalunce ka ko ya ci akan ka ya duka wannan addini ya riga ya haramta haka haka kuma wannan matsala ce wadda ba wani sabani a zankanin malamai wanda suka yi bayani suka zo da bayani a kanta kenan wannan nau'i'ikan ciniki guda uku dukkan sa hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana haramun ne qat'an mulamasa munabaza da bai'ul hasata sai na gaba daga cikin nau'i'ikan cinikayya wanda aka haramta mu aiwatar da su shine manzo Allah yake cewa wa naha an bai'ir rajuli ala bai'i akhihi manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan cinikin dan uwanka akan cinikin dan uwa misalin da kai riwaya wadda ta zuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi wala yashtari ala shira'i akhihi wala yasumu ahadukum ala sawmi akhihi wannan mas'ala ce guda uku nau'ikan cinikayya ne guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana shine dan uwanka ya sayi abu idan ya sayi abu misalin nazo malam dauda ne da malam Musa malam dauda yazo ya sayi ya sayi kaya a wurin malam Musa da ya sai kayan nan waya ce ya saya misali da ya saya sai sai da mai ita a jika 25 sai na zuwan ce kai dauda wallahi an bugi kanka wannan salu da wannan duk jarabar da za a yi mata wuce jika 15 ya za a yi ka sai ta kaga a gaban shi aka yi na zo na ziga shi ya ce ya wasa turkin na zo na kai shi inda ya samu wadda zai saya a 15 kuma da gaske ne wannan yana gadar da adawa tsakankanin na yanzu yau gobe malam Musa ya gani ta ne ai ba mutumin banza kan uwa ne ko kuma idan zai yi ciniki idan ai gani to kokari zai yi rurrufa kada ai ciniki a gaban shi a gabana to irin wannan cinikin an riga yan haramta in wani ya zo ya zo ya ce maka ya saya eh mun yi yarjejeniya ya yarda ya ba da kuɗi duk da akwai matsala da akwai maganar malamai akan ta wani daga cikin malamai suke cewa wannan cinikin ya kumshi ya kasance an riga ya an zartar da ciniki an samu khiyarul majlis an samu khiyarul shart in an tabbatar da sharadi a wannan halin bai dacewa in zo in warware tarikin dan uwana akan cinikin da ni nake so in tabbatar da shi ko ina da kaya saboda ba na so wannan nan ya samu ya saye shi jika 25 in ce a ai ka zo in sai da maka jika 20 ai wannan an cuce ka an kware ka alhali kuma farashin shi a kasuwa 25 yake to kaga wannan dukkan su kamar yadda manzo Allah yake cewa tutaru fusakun tajirai in kana neman fasikai in ka zo kansu ba irin abin da ba za su yi ba illa man ittaqallaha manzo Allah yace sai dai wanda ya ji tsoron ubangiji to shine irin wannan halayya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu haramun ne me wani ya zo ya saya kai ka zo ka ce a ina da abin da bai kai shi ba misalin hili ne ya zo ya sayi hili an ce za a kawo kuɗi ko an ma kawo kuɗi a kuɗi bai ida ba a zo aka yi takarda ba sai wani ya zo ya ce kai wannan makwabcin shi an sai da shi miliyan ɗaya kai kuma an zo an sai da maka miliyan ɗaya da ɗari biyar ya za a yi wannan cinikin ya za a yi hankali ai ba ya barka ba ka ce a kayan da wannan cinikin da aka yi hauka za ka tada a tada ciniki a yi waye shi wannan gobe duk abin da ake yi a dawa da kai da shi tashin ɗanka to dalilin da ya sanya da yawa daga cikin malamai sun kawo illar da ta sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta irin wannan cinikin shine sanya adawa adawa da za ta za a kirkira ko adawa da za ta shiga tsakanin mai saya da wanda ya saida mai da harko wanda ya saida mai na biyu da wanda ya saida mai da harko wannan adawa ta riga ya ta tabbata tsakanin su dalilin shi addini ya haramta irin wannan ciniki haka cikin waccan riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wala yashtari ala shira'i akhihi kuma kadda ya saya akan sayan dan uwan shi misalin ya zo ya saya ya ce a wannan abin jika 25 yake sai ce kai zo wannan bari ni na sai shi a jika a jika 30 shi ga wanda yake so ya zo an yi ciniki da shi da malam Musa eh na sai wayannan jika 25 yanzu an cewa malam Musa ka zo in baka jika 30 ya shawo mai lafiya zo in baka jika 30 kaga shi da yake so dan adam yana son dukiya wa wa tuhibbuna al-mala hubban jamma haka Allah ya yi mu yanzu an yana ganin jika 25 yanzu an yi sai da wannan to shi ma irin wannan nau'in cinikin an hana a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi shi ko kuma wala yasumu ahlukum ala sawmi akhihi ko kuma an yi tayi an riga an karkata an tabbatar lalle malam dauda za a sai da ma wannan waya kurum sai wani sai ya shigo ya ce kai na sai da jika 20 jika 20 da kai na baka jika 30 kaga na riga na sanya rudu an riga an yi ciniki an karkata da lalle za a sayarwa malam dauda a jikan jika 25 ya tafi ya kawo kuɗi kaga an riga an tabbatar da ciniki ko kuma da kai wanda yake cikin ciniki bai kamata ba wani ya zo ya shiga cikin wannan ciniki kuma wannan da yawa za ka samu mutane a cikin kasuwa sun ɗauke shi ba kan komai ba wane yana so ba ma kasuwai hilaye wane ya ce yana so an zo ana tsakar ciniki a na saya 700 a ka ƙara mun 800 zan sai da maka ana cikin wannan halin eh bari in tafi in yi shawara sai wani sai ya zo ya ce 800 in gata bai dacewa ka sai da wancan mai 800 har sai an tuntubi wannan wanda aka yi ciniki da shi na farko yaya kana ciki ko kuma ka huta a na huta bana masa wannan iya sayen shi 800 to mun samu wanda zai shi 800 bari mu kiraye shi kawo wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci bai dacewa wanda ya shigo an karkata da lalle za a sai dame ana nan ana cikin shawara an tabbatar da gaske yana so bai dacewa wani ya zagayo ya ce yana so ya shiga cikin wannan cinikin hasi wancan ya wuta shi sanya malamai suka sannafa shi da shi da khitba neman aure dukkan su kuwa su daya idan wane ya zo ya tambaye alwalin yarinya yana bukata arman wacce in aka ba shi dama ya zo ya zo yana zantawa da ita bai dacewa wani ya zo ya nema a wurin shebar ya ba shi dama ko ya ba shi ƙorumin ya gana da wannan yarinya har sai lokacin da wancan ya ce a na ga al'amarin ya fi ƙarfi na na fasa ko kuma a ba irin abin da nake nema ba ne ba ko na samu ba abin da nake so ba na haka na riga ni na huta a lokacin nan wani yana iya shigowa haka shi ma ciniki yake wannan shi ne abubuwa guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana malam ya kawo mana guda ɗaya a ciki bai'ur rajul ala bai'i akhihi ɗayan ku cinikin ɗaya akan ɗaya wane ya saida wane ya zo ya ce me a ai zo in saida maka da abin da yake karamin haka wannan shi ma haramun ne kaza malai ya ci gaba da cewa wa albayi hadirin libadi haka mutumin karkara idan ya shigo mutumin gari ya ɗauki kayan shi ta yi saida shi ma an haramta mai haka an haramta misali shine shine mutumin karkara ya ɗauko kayan shi ya zo kasuwa idan ya zo kasuwa kurin wani don katsalanda sai ya zo ya sanya shi gaba ya ce mai a ai kawo kayan da naka in sai da maka wannan bai dacewa shine nan da kai matsala da kai hadisin abdullahi bin abbas da ya kawo ko asar na abdullahi bin abbas wanda ya kawo bayani akan akan akan akan akan bai'u hadirin libadin shine yake cewa yakunu lahu simsawo ai shi dan gari ya kasance shine dillalin wannan wannan mutumin karkara wanda ya kawo kayan kasuwar shi bai dace haramun ne kata kurmi ya kawo ya zo ya sai da kayan shi yadda ya ga dama ta kan yama kayan shi kudi a gida ya zo ya sai da dammi don ɗan garin ya samu sauƙi a wurin mutumin karkara shi ne da kwayi riwaya ta imam muslim hadisin jabir wanda yake cewa da'un nasa ya rizuƙo allahu ba'adahum ala ba'adai ya rizuƙo allahu ba'adahum min ba'adai ya ce ku shafa ma mutane lahiya allah ya arzuta shashi akan shashi shi mutumin karkara ya zo ni ina bukata in ya kawo a diego hatsi ce ya kawo a dala tamanin tamanin zan sai da a kasuwa ana sai da ta 120 ya zo ya shigo kasuwa bai ma tambaye ya farashi yake ba ya yake ya yake kayan shi ne shi yake da hurumin ya sai da yanda ya ga dama zo nawa ka saya a diba dai nawa zaka sai da mun ka saya 80 na saya 80 shikenan aune mun dukkan bahu bahu nawa gare ka aune mun ni na na gaban za a yi to ka gani shine da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum ba'da ku bar mutane Allah ya arzuta shashin su da shashi ci sanya aka haramta wa dan gari wanda ya san farashin kasuwa idan ya zo ya karbi kayan shi sai dani kuma irin abin da muke yanzu kana shigowa kasuwa da lalihi ya zo ya ce wannan wannan na kama ta kuma in ka sake baka bashi ba to ka shiga cikin hayaniya wannan wanda kai takurawa a cikin da kai cin dukiya ba tare da haƙƙi ba kurum ka bar mutum yadda ya zo shi a nan mutumin karkara yana da zafi idan ya zo ya sai da kayan shi in bai ga dama ba a wannan hali ya ce wani kuku ne yan gari kuku ne yan kasuwa na zo ban san farashin kayana ba gashi nan ka tai ka sai da wani to a wannan hali in shi ya nema to nan babu laifi amma dai kai kurum ka zo kurum ka tunsa sai shi akan yi ka amshi kayan nan ka saida wannan haramun ne akwai wata riwaya wadda da'un nasa fi ghaflatihim yarzuqullahu ba'dahum min ba'd ku bar mutane a cikin a cikin rabkan wasu Allah ya arzuka shashin su akan shashi ya zo kasuwa kurum faka faka amsa bani shi ma bai san bai akai ba kurum an buge shi an yi gaba Allah ya arzuta ka akan shi shi ma inda zai samu wani shi ma haka shi ma zai buga yayi gaba wannan ita ce kasuwa ci sanya kaman yanda muka bi muka yi bayani akan ka'ida albayu mabniyun ala albayu mabniyun ala mukayasa ai da ma ubangiji ya dora kasuwa ne akan wayo da hankali ka zo kaya na kaza ina ba matsala a kaza kaza kaga ka bar mutane a cikin rabkanar su Allah arzuka shaidar su akan shashi ya kawo ba wanda ya saya Allah kai ya kaddara kai zaka saya kai ma ka samu wani abu kai ma ka yi gaba ka sai da ka samu wani abu wannan ita ce kasu shi ne nan mala ya kawo mana an ya kuna lahu simsa'un wannan mutumin nagari ya kasance shine dillalin mutumin wannan karkara wanda ya kawo kayan shi kasuwa wannan shi kuma shi ma haramun ne qat'a haramun ne kaɗan malamai sun yi bayani ba don komi ba saboda cutarwa wadda shi mutumin gari zai samu akan wannan al'amari idan da ɗan gari zai shiga cikin wannan kasuwar zai lalata abubuwa ko hasali ma abin da ake yi shine zai amshi wannan kaya ya rike shi shi bai sallamu ba na ƙauyen bai huta ya koma washe gida ba shi bai saida ba yana neman sai an samu riba kaza ya takura wa mutanen gari ya takura wa mutumin karkara shi mai kaya ci sanya aka ce dan karkara idan ya kawo kayan shi to ku bar shi shiga kasuwa sai da kayan shi sai dai idan ya nema wannan yana da haƙƙi kuma a zartar mai da buƙatar shi saboda da kai bi da kai taimakekeniya a cikin addinin musulunci wa ta'awunu 'alal ismi wa alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan sai mala ya ci gaba da mana bayani wa 'anil najashi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan ciniki na najas shi ne wa huwa an yazida fi sil'i fi sil'ati man la yuridu shara'aha shi ne ayi dadi akan farashin kayan da ake so a saida game da mutumin da shi bai da niyyar ya saya wanda bai da niyyar saya shi zai zo a mai dadi a cikin kayan to tun da wani ya zo an saida mai misali yana da waya wayoyi ne iri kaza sai ya zo ya ce a ina son waya iri kaza kurin wani shi ma ya shigo shagon ko kuma ainihin shi mai shagon zai ce wani da Allah ta yi ka sai da wa da kaya na suna tsaye ana ciniki daga ya zo ya warke ido ga abin da yake so kai wancan abin nawa yake a jika goma muke sai da shi a jika goma kuma kun yi tsada da Allah ka rage mani jika bakwai zan baka ya ce na rantsi da Allah ko jika goma kurum dan dai kurum dai mu rabu da shi ne ka san kasuwar ta shi kenan shi wannan shi mai saya an rudar da shi ya zo yana so an ce jika goma shi kuma abin jika biyar ake sai da shi ya ce a tun da kai wani mun jima muna yi yanzu ba haka ba za a yi ba yanzu tun da shi bin sai da mai jika goma ba kai kawo jika goma yanayin al'amari ne kaya kullum farashi dala kullum ta karu gashi nan yanayin hanya gawaye gawaye gawaye to shi kenan kai kana ganin an maka gata shi kuma ya samu kusa ya buga maka a tsakiyar kai to irin wannan kasuwar haramun ne kada shine wancan hadisin la tanajasu wa la tanajasu wa la tanadu wa la tabagadu wa kunu ibadallahi ikhwana da yawa zaka samu ana fassara annajash da wata kalma wadda take dan me sanya aka kawo shi a cikin ma'ana at-tabagud shine irin wannan cirikin adawa yake gadarwa yanzu misalin wannan wannan wanda ka buga ma kusa a kai ya koma sai aka ce wa da lokaci wallahi kasuwa ta yi abubuwa sun yi tsada na sai shi shika goma yau shekaran jiya ma a wurin wanda na sai shi shika biyar shekaran jiya ka tsara ɗaukan wannan mutumin da kima ka tsara sai in ka kai shi ba ran ga duniya ne ne wallahi ya baci to irin wannan abin shine abin da ba a so ya kasance tsankanin musulmai irin wannan kasuwancin shi yake kawo shi shi sanya addini ta shi sanya a kullun a kullun shari'a in ta ce maka wani karka aikata kaza wallahi maslahar da take ciki ta fi karfin komai shi ubangiji baya mana abu in ba da hikima ba shi sanya aka haramta mana ciniki na najashu da kwai irin surori daban-daban zaka gani mutane suna zauwa ana ta irin wannan irin kamar ciniki na tarwiji misalin wani zai dora a sama intanet ina da kaya kaza kaya na kaza kaza ne gare su suna da kalite kaza suna da performance kaza suna da kaza ga hoton kayan a zo a kulla ciniki a aika kuɗi a yi komi sai ka zo kuma sai ka ga abin ba haka bane shi ma dukkan su yana ɗaya daga cikin suwar na annajas wannan haramun ne katsal a aiwatar da irin wannan ciniki haka daga cikin irin cinikayya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yace wa ad bai'atayn fi bai'atin ciniki daya a cikin ciniki biyu a zo ciniki dai ne abu ɗaya ne ake ma amma dai za a mai farashi guda biyu a tashi ba a san wani farashi ba aka tabbatar tunda mas'alar da kai mas'ala ce wadda zama dan wasa a ji akan ta dan yi hakuri nan malam sai ya kawo ya dan takaita al'amarin yake cewa huwa an yaqula shine ciniki daya a cikin ciniki biyu ko ciniki biyu a cikin ciniki daya shine mutun ya ce maka bi'tuka hadha bi ashar shihadin na sida maka wannan kayan nawa da dinare goma wanda suke masu kyau kamar misalin kana iya cewa banturwaka ko kuma na sida maka banturwaka au 20 mukassaratan na sida maka ko kuma na sayar maka da su akan dinare 20 wanda suke ke kallayyu kamar benturwaka ko bentkatka da bentiyanka kaga ai bambancin yana da nisa a wurin farashin su ma ba ɗaya ba sai ce maka zinariya wannan bentkatka in ka bani goma na sayar maka da shi in kuma ka bani bentiyanka to na sai da maka shi a guda 20 gram 20 shi ne malam ya kawo mana fassarar wannan sai dai matsala inda malamai suke bayani a kanta wannan idan na zo muka zartar da ciriki kai tsaye ina tsaye a gaban ka na ce malam musa wannan nawa ne ka ce mini ba ni ba ni ba ni ba ni zinariya ishirin mai kyau babba zinariya ishirin ishirin karama zinariya babba gram goma karami gram ishirin karami gram goma babba sai ce maka to na saya ga gram 20 gram 24 gare wannan 24 gram 10 ga tana na baka muka muka watsi wannan ba wani abu a ciki ba haramci a ciki a ina da karamin zinariya amsa ga gram 20 ba ni abin da nake so shikenan mun riga na yarda na amince mun yi inna malbayu an tarat amma dai da zai kasance mu tashi ka ce mini in wannan ne in babban zinariya ce gram goma in karamar zinariya ce gram ishirin sai ce maka to shi kenan ba matsala zan sai in dawo ba mu tabbatar ba akan wanne za mu sayar akan wanne zan sayi wannan kaya sai da na dawo to a nan to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa falahu au kasahuma au riba shine in ma a rike wannan karamin farashin gram goma ko kuma in ba da gram 20 ya kasance riba to a nan ne ake bai'ate ni fi bai'ate ni fi bai'ate ciniki biyu a cikin ciniki daya mun yi ciniki wannan kayan an mai farashi na tafi na dawo to falahu au kasuhu ma ba. in ka san hukuncin sai ka ba mutum fiye shi a kaza za ka sanya kaza ta ce to shikenan bari zai dawo in ka dawo sai ka karanta mai falahu au kasuhu ma ba. ko ka riki karamin ko kuma ka dauki babban ka ba sai dai in ya ce to na fasa sai dawo wannan shine hukuncin shari'a kan wannan masala malam sai ke cewa au ya kula bituka hada ala an tabi'ani hada aw tashtari minni hada na sayar maka da wannan abu zo ba kana bukatar wannan wayar ba na sayar maka da ita akan jika 20 amma dan sharadin wannan hular da zai kanka ta burge ni ka sai da mana ita shi ko bai da niyyar sai da to malam ya kawo shi anan akan bai a tainifi bai a tainifi shi ma duka wannan bayanin shi bai iya shiga cikin bai a tainifi bai a tainifi wannan sharadi ne in ka ga ka yarda ba wata matsala zan sai da maka akan ka sai da mun kaza eh na amince zan sai da maka abin amince ba kaga ko ai ba hira ciniki kaga duka wannan misallan da malam ya kawo misallai ne wanda laisu fi mahallin amma dai muna iya buga misali misalin shi bai a tainifi bai a tainifi kamar yadda malaman fitu suka tahi shine shine bai'ul ina bai olayina shi ne zan zo yanzu misalin malam musa yana da shago sai yanzu in ce malam musa ina da matsala ina son bashi na jika ishirin sai ce to jika ishirin hede in baka kaya yi banda da jika ishirin ba bakon bani ba da kwai manufashi kai ba ba hede in baka misalin maɗauki hede in baka buhun shinkawa jika 20 kake so to ni ba iya baka jika 20 ba gaskiya ba na musai buhun shinkafa zan baka ya sani bai da bukatar buhun shinkafa wa zai kai wa buhun shinkafa baka bukatar buhun shinkafa ta musa yanzu mi za a yi sai yin ce to yanzu buhun shinkafa zan iya baka sai ce to ba ya ɗauko buhun shinkafa ya bashi sai ce to nawa ka saya na saya jika goma sha uku ba ni jika goma sha uku ya amshi goma shinkawa ya mida ya ɗauki jika goma sha uku ya bashi in ya tashi mai domi nawa zai mai domi ka'isha wannan shi ne bai ul'ina shi ne bai atun bai ate da fi bai ate ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya kaya ɗaya ne amma dai ka riga ya ka bashi akan inya aka yi kai hikatar ba a ciki wannan shi ne kuma irin cinikin da yanzu mafi yawa za ka samu ana yi wani kurum don bai da ƙarfi shi kenan sai ka zo shi ne wasu alhiyar kamar yadda malamai suke bayyanawa shi matsala ta kasuwa dubara ba ta shiga cikinta da kwai iftalu da hiyar a cikin dukkan wani abu wanda yake na matsala ta kasuwa inda ya za a ce a shanya wannan mai take da suna dubara to tabbaswa za a riga za a lalata dukkan wani abu wanda yake na kasuwa shi ne alhiyalu salata wanda malamai suke kiransu wanda irin wannan nau'in na ciniki da muka bayyana bai ulayina shi ne mutum ya zo ya ce a kurum gashirin kaza kaza ne na baka ni ga abin da na baka kuma wannan abin da na baka kai baka bukatar shi bukatar kuɗi gare ka sai in ce na saye shi akan kuɗin da kake bukata shi kuma ƙarin yanzu jikka bakwai yanzu nan da ka tashi mai domini jikka bakwai ta hawo jikka ishirin ne nake bin ka bashi ban san wani babban shinkafa ba babban shinkafa kai na ba akan jikka ishirin ka sai da mun shi akan jikka goma sha uku in ka tashi mai domini ni jikka ishirin zaka mai domini tani da babban shinkafa a jikka ishirin na sai da maka shi aga wannan yana ɗaya daga cikin cinikayya wanda yake na haramu wanda wanda malamai sun yi wannan yashi da kwai ciniki makamancin shi wanda malamai suke ce mai bai'ut tawarru bai'ut tawarru shine misalin nazo ina buƙatar kaya ina buƙatar kuɗi a wurinka suka ce mini wallahi banna da kuɗin da zan iya baka amma dai ina da kaddara kaza ko ina da kaya kaza amsa ka tayi kai likidan suka saida in ka saida ni dai wannan kaddarar kayan wannan da na baka akan farashi kaza na baka misali muna iya daukan buhun shinkafa a nawa ake saida shi a cikin gari a jika goma sha biyar misali ake saida shi yace to ina da buhun shinkafa a gida ga abin da na sayi shi zan saida maka shi akan kaza kasuwanci ka saya na saya jika goma sha uku na sayi shi zan saida maka shi a jika goma sha biyar ka saya eh na saya na yarda na amince in ɗauki wannan buhun shinkafa in huta da shi kasuwa in na taye in saida shi a jika goma sha uku amma dai ba kai zan saidawa ba wani zan saidawa in na tashi milo maka kudinka jika goma sha biyar zan milo yadda muka yi ciniki wannan shi ake kira da bai'u tawarruf shi kuma wannan malamai sun halatta shi sun kawo dalili kamar yadda fatawa ta Muhammad bin Usaimin ya kawo a cikin wannan in shi majmu'u fatawa haka Ibn Taymiyyah a cikin majmu'u fatawa juz'i na 29 shi ma ya kawo wannan mas'alar dukkan sun kawo dalilai akan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ai kasuwa ce ka zo kana bukata banda da wani abin da zan baka banda da kudin da zan baka yi wannan kayan kaya na wanda nake amfani da shi ka saya eh na saya zan sai da maka nawa ka saya akan kaza na saya shikenan mun amince na yarda kayar da mun watse cinki ya tabbatu da na tashi sai na kai wani na sai da ni wannan halaka ne amma dai da zan sai da maka to wannan ya mun komo kuma bai ulina kenan shi kuma ya koma haramu in dai ba kai zan sai dama ba wani a gari zan ta in tar da in sai dame to wannan halaka ne muka yi shi ne ake kira da bai'ul tawarruk amma dai inda zan sai dama kai kai da ka bani bashin to kuma wannan ya koma bai'ul ila shi kuma haramun ne qat'a da kai nau'i'ika irin na at-tawarruk at-tawarruk at-tawarruk al-munazzam wanda irin kamar mafi yawa bankunkuna suna yin shi idan wanda yake bibiyar lokacin wannan a cikin rubuce-rubuce na mu'amalatun maliyya sannan kawo irinsu shi ne bai tawarruk al-munazzam shi ne misalin kamar banki yana iya ce maka wani ina da kaya misalin ma'adinai ne ko ina da iranium na ajiye shi a kwaminak ya ce maka gashi nan na saye shi kuma ina so in sai da far daga cikin wannan daga cikin wannan wangaye kai kuma kai ma'aikacin bankin ne daga ce nawa za a sai da maka dekursan a ce maka an sai da maka shi miliyan biyu ba matsala ba matsala an sai da maka miliyan biyu kai baka isa ka isa wannan wurin ba inda wannan ma'adinin yake inda wannan uranium yake baka isa ka ganshi ba to kaga irin wannan shi ma ciniki ne wanda bai udainin an daine kuma in ka tashi sai da wa kai ba za ka iya kasancewa intermediate ba wurin sai da shi ba ba ka ganshi ba baka san wa za a sai da ma ba to irin wannan shi ma dukkansu yana daga cikin bai'u tawarru amma dai wanda malamai sun haramta shi gaggauta lokacin namu ya ya ce wa ƙala manza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa la talakau sil'a hatta yi hubatsu bihil asuwa ba manza Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi riwaya wadda imam bukhari da muslim suka wutar da ita manza Allah yake cewa kadda ku tare kayan kasuwa wurin mutanen karkara idan sun shigo birni har sai sun sauke kayansu a cikin kasuwa wannan shi ma kunga wannan shi ne a talakkin rukuban da kai ruwa wadda zo a talakkin rukuban ko kuma a talakkin jalaba kaga wannan shi ma saboda maslaha su ma ɗan ƙauyen kadda ka tare su ka bugi hancinsu a cikin daji ka bar su su iso su zo cikin gari ka gani shi ba shi mutumin karkara aka ce mai idan ya zo gari zai sai da kayan shi kan ɗan gari ya kasance mai intermediate kan da ya kasance mai jimlali sai dai idan shi ya nema kuma haka shi ma ɗan garin bai dacewa ya sayi kayan mutumin karkara ya tare shi kamun ya iso kasuwa bai dacewa saboda idan bai iso kasuwa ba takan yin wani sai ya zo ne ya ji farashin yaya kaya suke ya daidaita yadda zai sai da ya yi kokari ya sai abincin da ya biya bukatun shi ya koma washe gida kawo magarba shi ne shi ma ɗan garin bai dace ya tare wannan mutumin karkara idan ya zo da abinci shi ne tare da ake yi shi ma haramun ne kaɗa za ka gani kuma yana ɗaya daga cikin wanda wa'an sun mera sana'a shi allah allah yake a waye gari karfe bakwai alhamishi can baya bayan nan ya ringa tare me gare ka nawa a kai wannan abin ko ka kai shi kasuwa ba ya yi kaza ba wallahi wannan haramun ne kaɗa ka bar shi ya isa kasuwa da unnasa yarzuqullahu ba'dahum ala ba'd da ba'dahum min ba'd ku bar mutane Allah ya arza shashin su da shashi shi kaya na mutum in karkara a bar shi isa kasuwa kadda a tare shi to in ya zo kasuwa kuma dalilin kadda a takura tunda ai maslaha duka ta yan gari ce ake yi ba kai dan gari kai ne bakka da kai da kudi ne zaka tai ka saya kai ne ake neman mu maslaha inda wani dan gari zai tayi zai tare akan hanya ya saya ya zo kasuwa kana tunanin nawa zai sai da maka amma dai da mutumin karkara ne zai zo da kayan shi kokari yake ya za a yi rabu da wannan kayan ya samu abin biyan bukatar shi ya saya ya koma wacce gida abin dukkan shi da maslaha a cikin shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan umarnin wa qala kuma manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda shi ma Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Abbas yake cewa man ishtara ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiya yace duk wanda ya sayi abinci kayan abinci ya ce to kadda ya sayar wa wani wannan kayan har sai ya karɓi kayan shi da hannayen shi ya tabbatar wannan kayan abincin sun shigo hannayen shi shi ne ƙari a kan riwaya ta abdullahi bin abbas yake cewa fala ahsabu fala fala fala fala wala ahsabu wala ahsabu wala ahsabu kullu shay'in illa mithla yake cewa ban san ba wani abu na kayan kasuwa ba face kwatan kwatan abinci duk abin da zaka saya ba za ka sai ga wani ba har sai ya shigo hannunka shine wancan sati mun gaba mun buga misali akan sayan abinci da zan saye suto guda na kayan abinci in zo mu yi ciniki in ba da kudin to banna da incin idan na ba da kudin nan abinda ake bukata a gare ni shine in zo in kwashe kayana in kai su inda zan kai su sannan in sayar da su ba zan sayar da su ba a nan ba duk da kasancewa matsala ce wadda malamai sun yi bayani a kansu a in dai shi mai wurin ya baka dama to ba wani matsala akan haka misalin na sai kayan abinci da na saya sai nake cewa to gobe zan turo motoci na a zo a fashi daga wannan lokacin zuwa lokacin da muka yi yarjejeniya zan turo motoci na a fashi wannan abincin to wannan abincin a ƙarƙashin amana yake daga lokacin nan ya riga ya fita daga amana wannan da Allah zai kaddara min da zan tabo ne to ni ne asara ba shi ya asara ba da kamun lokacin eh na ba shi kuɗi yaushe zaka kwashe rana kaza zan kwashe a wannan lokacin ya riga ya lalace ai da shigo hannuna ba hannun wancan yake to shi yayi asara sai dai ya bido mun kuɗi da amma dai da zaran an yi jinga zan kwashe kayana ban kwashe ba nazo wani asara ya hawo su to asara akai a shi ya ci kuɗin shi to a wannan halin kuma bai dacewa in sayar da wannan abincin har sai sun dawo cikin hannuna akwai riwaya wadda ibn umar yana bayyanawa riwaya ce wadda yake cewa riwaya ce imam bukhari da muslim sun mutar da ita ta kyautatan hadisin hakim bin hizam ne hakim bin hizam yake cewa mun kasance muna sayar da abinci lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa yab'asu alaina man ya'muruna bi intiqalihi min al-makan alladhi ta'nahu yake ce fihi ila makanin suwahu yace sai ya aiko mana mu zo mu dauke abincin mu daga inda muka saye shi mu mayar da shi wani wuri dan mu sayar da kayan mu kinan bai dacewa inda ka sai inda aka sai da maka kai ma ka zo ka sayar da wannan abincin a wannan wuri sai dai idan ya kasance wata jinga ce ko wata yarjejeniya ce muka yi eh wani mangazar ka nake so ka bani haya eh zan baka haya akan kaza ka gani daga lokacin nan ta huta daga zimma ka ta dawo zimma ta duk abin da ya wakana a kaina a lokacin nan na tahi na nemo wanda zai saya zo mu tahi eh ya gani an saya an saida yanzu kuma ya lada mun kuɗi to shi ma abinci ya huta daga hannuna ya koma hannayen shi idan wani abu zai same shi shi ya asara ba ne ya asara ba wannan shi ne matsala duk da ƙarƙashin wannan matsalar da kwai matsalatul qabd shi ne karɓa abinda ka saya ya koma hannunka ka kama shi matsala ce wadda in ba ka yi ba ta kwai garabar hasatar kayan abinci ka gani abinda aka saida maka hakan ne shinkafa ce aka saida maka yaya yanayin yauninta yake kilo 25 ne ko kuma a da kwai tawaya a cikinsu da za ka sayar da ita baka zo ka gani ba bata shiga hannunka ba wanda ka sai dama sai ya zo ya ce a aiwa ne wannan bahun da ka sai damun kowane bahu kilo 23 yake sai ka ce a aini a wurin wane na saye ta shi ce mu ne kilo 25 ka iya koma wurin wane ka ce mai abin da ya sai dama ba haka bane ba in ka koma baka da wani hurumi har ka sai da abinci shi ne kadda ka sai da hasse ka ga wannan abincin ka rike kayanka a hannunka sannan ka sayar da shi wannan shi ne hukunci na shari'a wannan shi ne ƙarshen karatun wannan fasali wallahu ta'ala a'lam abin da makaranta daidai Allah ba mu dare shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ba iya ba Allah ya biya mana ɗan uwa da abin da arziki da ke bara addu'a ne sanar kusa muna fatan ubangiji ya biya bukatun sai sanya albarka a ciki iyaye da abin da arziki da suka rigaye mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya ya tabbatar da rahama a cikin kabarwarkansu ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomansu Allah mana albarka yi zuri abu albarka da yi wa abin da ya arzuta mu da shi albarka muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kuburce na alkhairi Allah ya tabbatar mata da abin da yake sharri ne kuma Allah ya nisantar da mu Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك